الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء لكم وشابه شابه قوة rabi'u sani a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 muna kuma shida ko shida ga watan goma sha ɗaya shida ga watan sha ɗaya shekara ta 2022 Allah kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin Gumel a ci gaba da karatun littafin al-arba'un an-nawawiyya Allah ya kara wa sarki lafiya da imani yau za mu tashi akan hadisi na 29 wanda shi ma hadisin Mu'az ibn Jabal ne mun wuce tarihin sa ko dan takaitaccen bayani akan shi kasancewar hadisin yana da tsawo ina karantawa ina bayani kuma haka za mu tafi insha Allah an mu'azi bin jabal an karbo hadisin daga mu'az ibn jabal radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah mu'az an jabal yace ya rasulullah akhbirni bi amali yudkhiluni al janna wa yubaiduni 'anil nari Mu'az dan Jabal yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bani labarin aiki wanda idan na aikata zai shigar da ni aljanna ya nisantar da ni fadawa wuta malamai suka ce akwai bambanci tsakanin shiga aljanna da kuma nisantar wuta faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza za a samu waɗanda za su shiga aljanna amma ba su wuta nisa ba watakila an azabtar da su na shekara ɗaya shekara biyu kwana ɗaya ko an rike su na awanni ko kwanaki ko shekaru waɗannan ba su wuta nisa ba yanzu yana neman aikin da idan ya aikata ba za a mai azabar wuta ba kuma zai samu damar shiga aljanna yudkhiluni aljanna wa yuba'iduni anin nari qala sai manzo Allah yace da shi laqad sa'alta an azim lalle kai babbar tambaya ka tambayi babban al'amari malamai suka ce yana daga cikin salon koyarwa idan mutum yayi tambaya tana da muhimmanci kafin a bada ansa a karfafa masa cewa tambayar tana da muhimmanci wata kil jawabin sai ya zama to shi ma abin da zai kasance yana da muhimmanci ne a gurin shi wannan kamar ta yi kara da yawa ko da ƙari sa'alta an azimin ka tambayi tambaya mai girma wa inna hula ya tsirun alaman ya Allah sai dai abu ne mai sauƙi ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe mashi abin da girma amma da sauƙi idan ka samu taimakon Allah maɗaukakin sarki wannan kuma shi ne musulunci komai nasa in Allah ya sauƙaƙa masa mai sauƙi ne fasaru ya tsiruhu da liyusara wanda Allah madaukakin sarki ya so shi ga aljanna da aikin in aljanna sai Allah ya sauƙaƙe masa aikin sai ya ji shi cikin sauƙi fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi menene abubuwan da za su shigar da aljanna su hana fadawa wuta sai ce ta abudullah wala ko la tushriku bihi shay'a ka bauta ma Allah kada ka hada ba kowa da shi a wajen bauta tauhidi duk wanda ke da buƙatar shiga aljanna ba tare da an kona shi a wuta ba wallahi yayin karatun tauhidi ta abudullaha la tushriku bihi shay'a ka bauta ma Allah kuma kada ka wa Allah madaukakin sarki shirka kowace iri kuma har yanzu ina ji a jikina mutumin da bai karanta kitabut tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab yadda zai iya kira ne babukan tauhidi yana da matukar wahala matuka da gaske abinda baka tsammani zai shiga cikin hirka ko saban Allah ko kuma aiki ne na cikar tauhid wallahi in baka karanta ba littafin zaka sha mamaki matuka da gaske eh watakil ina ga a sati mai zuwa ran talata ta sama kenan ba mu da karatun al'adabul mufrad za mu dan yi takaitacciyar lakka a inda malam sani zai rufe karatun shi masallacin dan bura kenan ba wannan satin ba sati mai zuwa kuma ta shafi rayuwar muhammad ibnu abdul hab da gudunmuwar da ya bada so ta abudullaha la tushriku bihi shay'a ka bauta ma Allah karka hada shi da kowa wallahi wajibin kowa ne ya koyi tauhidi malamai sun ce in ba dan tauhidi ba ba za a taba wani yaki a duniya ba duk annabawan da suka yaki da mutanansa akan tauhidi har mutanen maka aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un uja yanzu duk waɗannan taron allolin namu mu har hada mu zubar da su mu dawo Allah ɗaya kan sai kai abinda ba maki ɗaya yayi kaɗan mu masu 360 azubar a ɗauki ɗaya ɗayan ma da ba a ganin shi wannan kuma ga su a gabanmu muna kallo shi ne faɗa manzon Allah da su annabi Musa da Fir'aun akan tauhidi ne har ma daga ƙarshe yake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghayri ban ma san kuna da wani Allah ba ni din ba da yadda akwai ɗin kuma sai yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin naku babba wannan bayan an yi tsekarkaru ya yadda da akwai sai ce ya yadda akwai amma dai shine babba cikin allolin duk akan tauhidi ne duk wani annabi da ka gani an yi rikici da shi akan tauhidi ne kuma dan mitsitsin abu da kake ganin kamar Allah bai da haƙƙi a kasa ya Allah ya shigo ciki yadda za ka yi addu'a sai ka koya yadda za ka nemi agaji sai ka nema yadda za ka yi kamun kafa a tawassul ya ake tawassulin da wa ake tawassulin wani lokaci ya kamata a yi tawassuli mai shari'a ta yadda a yi tawassuli da shi sai an koya ana iya kiran mala'iku ko annabawa ko ba a kira su sai Allah madaukakin sarki kadai in an kirayi matattu suna amsawa ko ba sa amsawa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum sai yace wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum da kansa Allah ya ce duk wani matacce idan ka kira shi shirka shi tunda ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir to haƙin da zai baka damar shiga aljanna babu azaba shine zaman to kana da tataccen tauhidi ta'budullaha la tushriku bihi shay'a kuma ba a girma da karatun tauhidi an ce cikin qara'i da malamai suke badawa yan uwa su dauki kitabut tauhid suna karanta wani da ya zo wuta sai dariya da akramakumullah ustazai kenan ko sai mutane ana tafiya duniyar wata ko har yanzu kuna gindin masallaci kuna karatun tauhidi yana ganin duniya ta ci gaba an samu advancement na science har mutane sun je duniyar wata ku yi kokarin tafiya duniyar wata yace kuma kai yanzu kuna zaune a gindin masallaci kuna karatun tauhidi ya za ku samu kuɗi ya za ku ci gaba ya za ku warware matsalolin siyasa ya za ku abin da yake nufi kenan sun kare karatu ya dawo sai ta akara muka la bambancin tsakanin mu da kai da mu da kai duka ba wanda yake duniyar wata ko yace mu kuma mun san tauhidi kai kuma har yanzu da sauranka dan haka kai baka je duniyar wata ba baka san tauhidi ba mu kuma mu je duniyar wata ba amma mun san tauhidi akalla daga cikin asara biyu mun yi daya daya mun kuce ko kuce wanda ko saboda ka duk wanda zai maka maganar akan technology da sciences da inda duniya ta ci gaba to ya tabbatar ya fara zuwa sai ku tattauna da shi in ya je kuma zahiran min alhayatid dunya wannan wani abu ne na kawa ta duniya da Allah ya ce ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun sun san duniya sun san cikinta za su iya fasa maka baki akan tattalin arziki akan siyasa akan zamantakewa amma lahira sun gafala ba su san me za a wa Allah madaukakin sarki bai yaso ko me za a wa Allah madaukakin sarki ya kusata da haka dai haƙƙi na farko ta abudullaha la tushriku bihi shay'a wa tuqimu salata ka tsaya da sallah in an ce iqamatu salah shine ayi ta a lokacin ta da arkananta da sharuɗanta da farillolinta da sunnoninta a kan lokacinta kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karanta ya kuma yi umarni sallu kama ra'aitu muni usalli sallar dole sai ta yi iri ɗaya da ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ake kabbarar harama ya ake fara karatu me ake yi kafin a fara karatu ya karatun fatiha yake karatun fatiha yana daga cikin mutane da ya kamata su yi taka tsantsan wani malami ya rubuta mafi fitowar kuskure da ake a cikin suratul fatiha kuskure 89 wani ne mafi ƙwararren kuskure da yake fitowa kuskure 89 daga lokacin da zaka ce bismillahir rahmanir rahim zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin kuskure 89 wannan yana da ya fitowa fili ƙwararra ana ji inda mutum ya san ƙur'ani zai gane nan akwai matsala 89 akwai aiki sau ba a girma da karatu mutane a koma makaranta na sha faɗa mutane su koma makaranta kuma ƙur'ani ba a koyansa sai a bakin malamai ka je makaranta ka zauna wannan kistadi ne ko tsoro ne ko masallaci ne a gaban alaramma ne da'ira za su yi kai ɗaya ne wallahi kawai ka je ka koya karka yi girman kai wannan ko ka kai shekara ɗari Allah ya karɓi rayuwarka kana neman karatu ya fi akan ka ce ni na girma da karatu in ka girma da karatu ka girma da higa aljanna kenan fa ka je Allah dauki rayuwarka kana neman karatu babu ne in kai iya yadda za ka yi iya abin da Allah ilmantar da karfi ka koya Allah ba zai kama ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi iyaka fasaha da kokari ya koyar da wani sahabi alhamdulillahi rabbil alamin ta ki zuwa mafi darajar mutum a gaban mafi darajar malami mafi kwarewa alhamdulillah rabbil alamin ta ki zuwa sai in ka tahi sallah kawai ka sai la ilaha illa allah subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa allah allahu akbar kawai ka ce allahu akbar ka tafi ruku'u tai daka in an yi an yi an yi iya abin da ka iya ni ka iya ka raka ta da azkar shikenan ka fita a wajen ubangiji amma baka je ba haka da hujja kuma karatun qur'ani yanzu mutane kamar ba su da uzuri yanzu kace ka lissafe mahaddatan alkur'ani da suke garin nan tsakanin dattawa da manya da samari da ƙananan yara wallahi kamar za ka sha aiki so aka samu a masallaci ku buɗe gurin karatu ya zamanto karatun sallah ko alal aƙalla labiyayyen karatu ne kuma a yi ta a kan lokaci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sallu kama ra'aytumuni usalli an samu wanda ya salla a masallaci manzon Allah yayi salla ya dace manzon Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai amma kuma ka sake salla ya sake dawa ya maimaita sallar ya dawo ya sallama ya ce ka koma ka sake ya sake dawa ya ce ka koma ka sake yadda suka yi sau uku yace na rantse da Allah ba wata salla da zan yi ba irin wannan ba wannan ita ce wadda na iya manzon Allah a karantar da ni to lokacin ka samu almajiri mai gardama ku haɗu a haka yayi ka ce a'a yayi ka ce a'a yayi ka ce a'a har a just spill over in yayi daya ya zo ta biyu ya ga cewa karatun zai asara zai kai jama'a dan Allah amma alfarma ya abin nan yake to yake masa bayani to shi ma ne da aka je spill over 2 yayi 1 2 3 yace manzo Allah ya ce wallahi ba zan iya wata ba sai wannan yace to ga yadda ake sallah tun daga kabbarar harama har zuwa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi Muhammad Nasir Dino Albani ya ɗauki hadisu ya yi bayanin yadda ake sallah ya ake akabbara harama ya ake har zuwa sallama in ka ɗauki littattafanmu na malikiya kama tun daga kan ahalari ɗauki ashimawi ko ka ɗauki izziya ka ɗauki risala wannan su ne matsakaitar littattafan malikiya kafin ka tafi zuwa ga manyan in Allah ya da mutum in ya karance su a malami wanda ya san me yake ya matsa bayani da izinin ubangiji zai kama kaso mai tsoka na sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fahimci menene hukuncin nutsuwa menene daidaito me ake fada a ruku'u me ake fada a sujada ya ake sujada ya ake so gabbai su kasance in an samu wannan insha Allah za a samu tsira za a samu kubuta da izinin Allah madaukakin sarki so a samu tsaye da sallah wato utiyar zakka ka bayar da zakka wannan ita ce farilar da ba kowa take wajaba a kansa ba musamman yanzu waɗanda suka fidda zakka wacce shekara ba lalle bane bane su fidda kullum yawan mabukata karuwa yake yawan masu tattalin arziki raguwa wata kildan sabo wata kildan laifuffukan mu wata kildan halin da kasar ta shiga ciki amma dai masu zakka kamar raguwa suke so amma dai wanda Allah ya hore masa a yau yana da kudin da ya kai kusan naira miliyan biyu ina ji shine nisabin ko miliyan biyu da kaɗan ko miliyan biyu ba kaɗan to daga miliyan biyun abinda kuma har zuwa ƙarhe ka raba gida arba'in ka ba da ɗaya wannan ita ce zakka a duk shekara sau ɗaya in Allah ya taimake ka kaya ki zuciyarka kana iya badawa to wannan shine rukunin abin da zai shigar da kai aljanna kuma ba tare da ka faɗa wuta ba amma kana da dabbobi kake badawa kana da dukiya kake badawa yanzu lokacin girbin amfanin gona ne hatsi ko dawa masara ko maiwa riɗi ko wake gyada ko alkama ka kibadawa wani Allah maɗaukacin sarki zai tambaye ka masu shanu da raƙuma Allah zai kibadawa suka kibada duka Allah zai tambaye su manzo Allah ce duk wanda yake da raƙuma ko shanu suka kibadawa a ranar alkiyama za a tashi waɗannan dabbobin a filin alkiyama a ɗaure su rinka sukowa a kan shi suna zuwa suna dawowa suna zuwa suna dawowa suna zuwa suna dawowa har a ƙare hisabi shi sukowa za su rinka yi a kan sa tukunna dan me yasa yana da akwai bai bada ba idan kuma zira ne ne da azurfa manzon Allah ya ce za a narka su sai a yi da su kamar karfan ashama na'am ka san karfan ashama ko na'am to yadda ka san karfan ashama haka za a yi sai a riga dora ta a wutar jahannama sai ta yi ja sai a dana a gadan bayan shi a dana a haƙarƙarinsa a sake danawa a haƙarƙarin nasa sai a ce wani ita ce dukiyar da ka tara haka za a riga masa kafin Allah maɗaukakin sarki ta haɗin kiyama da haka inda dukiya ta kuɗi akwai matsala inda ta dabbobi akwai matsala inda hatsi ko dawa baka bada ba yana ga ko bahun aka ɗaure aka ɗora ma bahu ɗaya kafin a ƙare hisabi ai ka haɗu da aiki bahu ɗaya tak a ce ka ɗora ka noma bahu goma ka sa a gida ka ce wallahi nima goma nan ba zai kai ni ba shekara aka ce to ɗayan da baka bada ba inda a yi sali-sali aka kama aka ɗora aka aka ce ɗan yi haƙuri a gama hisabi magani za ka wuce ko ba za ka wuce ba barantana aka ce ka hau siraɗi da bahun hatsi akwai matsala ba so wa zakka wanda Allah ya hore masa ya bada ta kuma babbar matsalar mu a zakka mutane sukan dauka da an ce zakka da an ce maka dan gote wane ne mutane suke zama manyan manyan masu kuɗi duk in ka kalli masallacin na wajen mutum 30 ko 40 dai ya kamata su da zakka na'am da wannan da wannan da wannan duk sun kamata su da zakka babban abin da nake faɗa shine lokacin da saurayi ke tara kuɗin gida ko mace ce dahen kudin aikin haji ko mutum yake kudi na aure ko kaza a lokacin yana tara kudin zakka bai san ya tara kudin zakka ba yanzu kafin ka tara kudin zuwa haji ka tara kudin zakka to an ga gosuwa da kai biya kujera haji baka fidda zakka ba akwai matsala dan aikin haji ta kai naira miliyan 2 da rabi ko da rabi ko to ita kuma zakka ba ta kai miliyan 2 da rabi ba to ya kai miliyan 2 da rabi ta tare baka fidda zakka ba ka biya kudin aikin haji akwai guraren da mutane suke kuskure in kai magana ko kana ta aida suna fidda zakka kudin ku ne wannan miliyan biyu da rabin ka fidda ta ka duba dubu arba'in wani saurayi an gwasu ka ta akara muka Allah ungwa jari na ga kana da tashin zuwa masallaci da karatun qur'ani kuma a musawar masallaci kake zama dan sauka a masallacin kake recharge card mana kana dan sai da mana kashi kana cajin waya kuma kake gadin masallaci shi wannan ka kwace shi insha Allah ta'ala ya gubta dan dai da safan nan dai a ci awara a ɗan zuwa ke da hinkafa da rana da daddare duk ko ina gasa a bakin titi ya ci 150 ya yi kokari haƙuri 400 da ya zuwa 500 zai rika samun riba a cikin 40,000 a rana shi ka kwashe su amma mutum ya manta sai ya wuce hajiya tana tara kuɗin maka tana a dahin 40,000 malaman makaranta hai ta tara miliyan uku ko mata uku da zakka ba akwai matsala to ya kamata gaskiya duk wanda Allah ya hore masa wani abu ya tambaya me haƙƙin Allah a ciki irinmu irinmu ɗin mu ne aka ce in aka fada ba za a samu talakawa ba kuma malamai suka ce duk inda ka ga fakiri to haƙinsa ne a hannun wani haka malamai suka ce duk inda ka ga fakiri to haƙinsa ne a hannun wani amma da babu haƙinsa akan wani to da ba matalauta kuma an kai shiru kaka laye ga kamar haka ne yanzu dan Allah da aka ce an sa wannan dokar duk da dokar ba ta yi daɗi ba kuma akwai damuwa a cikinta amma in ka ji yadda ake fiddo kuɗaɗe sai kai mamaki sai a ɗauko ma kuɗi ka gani sabo fit ya ga cbn ta rubuta masa tun sauran sabo yau shekara goma sha biyar da buga kuɗin amma sabo fit kai ka san ba yawa yake ba so irin waɗannan kuɗaɗen da aka taskace irinsu ne suke da matsala a cikin al'umma kuma irinsu ne Allah ya hana a ajiye su din Allah bai so a ajiye kuɗi kai la ya kuna dulatan bainal aghniya minkum Allah baya so kuɗi a ce kawai tsakanin masu kuɗi yake zagaya ma so kuma mun wani tsamani kawai daga tsakanin waya hay waya kir kir kir kir ko dilale ba sa jin daɗi ai gida cikin gida miliyan 30 kan ce kawo namba sai ga dilale ya bata rai shi ma alamba zai shigo kuma alamba zai fita a ɗauko su tsirara lokacin da ka ɗauko miliyan talatin tsirara ‘yan unguwa suka gani dole akwai matsala za a ƙirga ɗaya ɗaya ga wani ya zuwa ɗan tsaya wani ya zuwa ɗan tsaya wani ya hajj eh Allah ya kiyaye Allah wannan kuɗin da suke gani wani a ɗan tsakura masa ‘yar hamsin wannan dubu biyu wannan dubu uku arziki ya zagaya so amma kuɗi yanzu dai ya dawo lambobi saboda haka mutum ko lamba ta kai goma sha wani abu ya jera ba za a san da ita ba in aka taɓa kawai ya so ake ƙasa na ana cikin wahala cewa Allah dai taimaka Allah zafa saboda ba a ganin su a lambobi suke so da za a daure waɗannan kuɗaɗen a fudda su wala da an zauna lafiya kalan ba abin da musulunci ya tsana irin mutum ya kai kuɗi banki ya aji ko ya haƙa rami ya aji shi yasa ma aka mai da kuɗin wanda ya haƙa rami ya binne su aka mai da shi kyauta idan ka je ka sai fili kana haƙa rami sai ka samu randa wani ya zama miliyan goma a ciki kana tarawa ka ji tush ka zaro ka ga 'yan dubu ne dubu dubu sabbi ba a cigiya ka ce dawa ya tone rufe kudi a guri kaza ba a cigiya kawai in ka dawo ka kirga ɗaya biyu uku ka ga miliyan goma sai aka sai raba ta gida biyar ɗauki hudu ɗaya ita ce zakarta ita ce abin da ake kira arrikazi karatunsa ake kima a cikin addinin musulunci shirin da aka samu ran ake ba da zakka miliyan takwas taka miliyan biyu ta mutane to inda ana so a binne kuɗi ba za a mai da kuɗin a ce in ka samu ba naka ne sannan aka ce duk wacce take da kayan ado wannan mata suna fada cikin wannan matsala in aka raba musu gado ta samu miliyan ɗaya sai a ce a je a siyo mata sarƙar zinare in aka tashi bukata aka sai da ba a faduwa sai a ji a siyo mata ita naira miliyan ɗaya idan aka yi shekara uku za ta canza kayan ɗaki sai a daga ta sai a sai ta miliyan ɗaya da dubu ɗari uku sai ta yi amfani da dubu ɗari biyar sai a siyo ta dubu ɗari takwas sai a sake ajiyewa to wanda yake da irin wannan ajiyar shi ma wajibi ne sai ya fi da zakka ko da ba ta kai misali ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune sai wata mata ta shigo take tambaya a hannun ɗanta sai ya ga wani ƙwandalelan awarwaro na zinari a ƙabar an sa mata manzo Allah da ya kalla sai ce a tu'ina zakata haza idan shekara ta yi zaki ba mu zakkar wannan kayan adon ta ce a'a sai ce idan hasbuki munan nari wannan fa zai saki fada wutar jahannama malamai suka kalla duk wadda ta tattare kudinta iya kudinta ta sai kayan ado ta ajiye wannan dole ta biya zakka amma idan ba iya kudinta bane to ba zakka wacce take da naira miliyan 10 sai ta je ta siyo sarka ta miliyan 1 to za ta fidda zakkar miliyan 9 wannan miliyan 1 ta sarka an yafe mata ta yi ado ta isa amma wacce take ta ci gadan naira miliyan 2 sai ta siyo sarka ta miliyan 1.500 ta ajiye ta isa ta sata ba dan sawa ta isa bai aka ce duk shekara ta fafa kudinta ta fidda zakka ta bada in ta yi shekara ɗaya biyu uku ta ji ba daɗi ta fito a yi kasuwa da kuɗi dama abin da ake da bukata ke so lokacin da za ta buɗe shago sai ta samu wani saurayi ko ya cuce ta ko ta cuce shi ko a yi daidai da daidai ko ba haka ba ne lokacin da zai tafi kano sari da da direbobi sa ya ta jira a taya haika fasin da ɗaya zo shi lokacin da ya sauka a kano zai iyo sari yan dako sun samu yan adaidaita sun samu wanda za su ɗauko kaya su kawo sun samu ‘yan kamfanin waya da za a kira ɗaya na shigo kun sauka lafiya lafiya kalau su ma sun samu ‘yan aka kawo ka ajiye a ƙwabar shago ‘yan alhaji barka da zuwa su ma suka sa maka ‘yan hamsin hamsin ashirin ashirin a ba su abin da ake da bukata a dukiya kenan yanzu da duk kowa zai ɗauko abin da ya ajiye a shigo da su kasuwa wallahi tattalin arzikinsa ya canja amma idan aka kai aka ajiye to akwai matsala don haka dai daga cikin rukunin shiga aljanna wa tuktiyar zakata a ba da zaka wata sumu ramadan ka azunci watan ramadana ya zamanto ba lagau ba rafasu babu kalamin zur ba duk wani abu da ba a so a cikin ma'azumi mutane suna azumi amma suna kalle-kalle cikin waya mutane suna azumi suna surutu mutane suna azumi suna kwana suna bol tun daga sallar isha'i za su kasa bol ba za su kare ba sai sallar asuba masu kokari su je a yi sallar asuba sai koma daki ya tanar ka bacci ba zai tayi ba sai azhar in yazo aka yi sallar azhar sai sake koma daki ya kwanta sai la'asar in aka yi la'asar sai zai wanka ya sami inuwa ya zauna tsaf sannan ubansa ya zo kokara Allah ba in ya hayi ne kankara na uwarsa fada yau ya karaban yau ba kwadan yau ba sa sukari ba ni ba na ce ba na san suga ba yana wa uwarsa fada ga ubansa ya masa dako ya kawo masa kaya so irin waɗannan azumin su bai da amfani masu kallon bin su guni suna kallon bin azumin su bai da amfani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi abin da yake lokacin ya bada magana man lam yada'a qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a sharabahu wa ta'amahu wanda duk bai daina kallon zur ba zancen ƙarya da aiki da shi daga cikin zancen ƙarya akwai kwana 90 tun daga farkon kwana na farko har na 90 din akan ƙarya aka gina yi ko gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce ba izza so na'am labari na ko na'am wanda ya wuna ne azumi yana kallon labari na ko ya je dauko prison break yace daga kafin azumi ya kare ya kare masa kallo ko zarula na yan Japan ko to kafin ya kare azumi kafin ya kare series din to ina wahala azumin ta take ina fafutukar da ina faman da yi babu ai Allah so yake ka ji motsi a jikinka ka ji wuya ka adar sai ka dauki darasin rayuwa amma yanzu an tashi azumi kawai ka je ka siyo kati ka sa AC kana kwance kana juyi kana juyi sai da rana duk ta gama 44 ɗinta sai ka fito kai wanka ka haɗan ƙara da daddare kuma ka je ka ɗan hira wajen budurwa da wane ne da wane ne karfe 4 na asuba daman ka tara barci ka koma kai saur gobe ka tashi da azumi kuma a take lada a baka akwai abin dubawa gaskiya a cikin so abinda manzon Allah ya hana a can qaulul zur wa shahadatu zur a zamanin sai mun kalle su menene qaulul zur me shahadatu zur duk binafinan wannan suna shiga ciki duk wadannan da tafan na soyayya suna shiga ciki da tafan turawa suna shiga ciki da namu na Nigerian writers ko duk yana shiga ciki masu karatun James Ada duk akwai su masu karatun African series duk akwai su a ciki waɗannan suna ɗauke maka cewa su hana ka karatun addini da nutsuwa cikin addini in kana son azumi ya zama to azkar da ayyukan ibada ka raya su da su cikin dare a yi sallah da rana a wuni ana azkar ana ayyuka ka taya babanka aiki rana ta gwale ka in son samu ne ka ɗan yi dako ka ɗan yi zirga-zirga jininka ya motsa ka ji zafin rana sai ka tara darussan da ake so a samu a wunin wannan wani kawai daga gidansa zai fito zuwa masallaci ya ga yana hashi yana jin zafi to dan Allah za ka yi da laborin da suke wuri akan hanya suna ɗaukan hatsi bahu suna ɗora suna ajiyewa kuma a kawo kuɗin taimakonsu shuwafi ko wa yake da suna na wannan gwamnatin ba yan fawa yan fawa ai na ai ma'aikata ne na masu nce ne zai shi ma ai ma'aikata ne na kyautar nake nema na trader money na 'yan kasuwa na talaka nake nema na survival ko survival ma ba da talaka ba ne ba na'am ra'ar ko na'am to ga ra'ar din amma survival ai na masu kamfani ne mutumin da yake da kamfani ya kasa biyan ma'aikata shi aka ce ga kuɗi nan biya su to don da aka ba survival ana tsammanin ma'aikatan kamfani ne so irin waɗannan kuɗaɗen he a fako mutum ɗaya duka he matsayi ko he duru ake sauraransa kawai ya hiru ake sauraransa kawai ya hiru sai ta he dan saka dan kada yake da an kare ko wannan covid 19 da aka yi hana mutane sallar juma'a duk gwamnoni an ce sun yi almundahana wani gwamna an bashi biliyan daya sai ka rasa wayo he kudin yazo he kudin ya kare an kada ga maka ai an kare dai la ba san an raba ta wajen hazira an ce mu har an raba wai wajen naira biliyan daya ko da kadan ko ba kadan har an rabar da ita ikon Allah duk muka rasa sallar juma'a kudin har ya kare akwai abin duba a ciki wani gona ya rufe mutanensa juma'a goma sha uku wani juma'a biyu wani juma'a uku wani kuma wasu ayi sun yi daga gari zuwa gari wannan garin a rufe su kara ya tsara mai gaba daya wani sashin a rufe wannan garin a bude na wani sashin a rufe na a bude na du strategy ne na samun kuɗi to irin waɗannan du mutanen so ake kai azumi ka ji yadda suke ji in an baka nasu zaka cinye ba za ka cinye ba ita ce hikimar da Allah yake so a samu a cikin azumi amma ka tahi da safa ka hau mota mai isi har magariba baka sauka ba da magariba ka dawo cikin AC da safa ka gaji ka kunna AC a ɗakin ka ya za a yi ka san abin da yake faruwa ba za ka san da talaka ba duk waɗannan shugabannin da muna gogayya tare da su da wannan zaluncin ba irin sa za su yi ba wallahi kuma idan ka samu karamar hukuma chairman ko councilor ko gwamna ko dan majalisa sai ga an saya masa fantama fantaman motoci wanda ko rami ake duka ba sa ji da ga kuna cewa kwalta ta lalace su kyawa shi wata ina ta wani gari saboda ya biyo kwaltar hi bai ji ba komai a motarsa kawai fufufufufufufu hi ma direba ne yake da akari yana jin fufufu hi kawai a zaune yake yana karanta jarida bai san me ake ba to so ake kai gogayya cikin talaka sai ka ji abin da ake ji ita ce suna Umar dan Khattabi da muke ta faɗa a karatu zai zagaya da daddare cikin gari ya ji korafin mutane da rana zai zagaya kai hatta hajjaj zagayawa yake ya ji me ake faɗa akan mulkinsa an ce a taɓa nitsa makauye ko ya ce masa kai waye shugabanku ya ce hajjaj ne allah tsine mashi albarka ce ai me yasa ya ce ai azzalimi ne me kaza me kaza me kaza allah ya ne zanta da shi daga rahamar shi ya ce hi hajjaj ne ya ce hi hajjaj din sai ya dariya na ce masa ka san ni waye ya ce a ya ce ni ne hajjaj ibn yusuf as-sakat imamu musamman ya ce masa kasan ni waye ya ce a'a ya ce ni mahaukaci ne to kaga idan shugaba yana yawo yaji ana cewa Allah tsine masa albarka Allah ya masa kaza in yada da hankali zai san me yayi akwai alƙalin da na taba gani yayi shari'a dan an maimaita wani hili da aka yi alqaba'u fil islam tsarin shari'a a alfin musulunci kawai tarihin alƙalai ne aka dauka aka aji su ita da ta takura irin abin da ake saka dan katakwayen da ake kafawa da waye ita ta dauka ta kai kasuwa ta jingina tace wallahi ba su abin da za su ci ita da 'ya'yanta a ba su kaza kafin ta samu kuɗi mai shagon da ya karɓa jingina ya ba ta shi kenan ta je ta ɗan kashe bukatunta da ta ɗan yi ayyukan da za ta yi na ƙwadago aka biya ta yi ta da kuɗi sai ce bai santa da wannan kayan ba bai santa da shi ba ta ce eh sai ta tafi wajen alƙali ta kai ƙara alƙali ina shaidu aka kawo shaidu suka kafa shaida ya ce to baiwar Allah kin kasa kawo shaida wanda ake tuhuma ya kawo shaidu don haka bisa tsarin shari'a shi ya kamata in bawa wannan kayan ta ce masa wallahi kayana ne ya ce ba nasa ba ne ya ta ɗaga hannu ta ce masa kai ma aitam Allahu waladak wa gafa a rizqahum min samai ta ce kai ma Allah ya mai da ƴaƴanka marayu Allah ya cire arzikinsu daga sama ka ji yadda naji sai ta kada kai ta fita aitam Allahu waladak wa gafa a rizqahum min samai da ya koma gida ya kwanta kawai haifiya ta ya zabura ai ƴaƴansa ba su zama rayuwa ya mutu ko za su sai ya zabura ai tamallahu waladak Allah ya mai da ƴaƴanka marayu in sun zama rayu kuma ya cire arzikinsu daga sama wa qata'a rizqahum min as-sama'i sai ya ji abin ya gagara cito ina zai samu kuma bayani akan wannan sai tana ai an ce masa shago kaza a guri kaza a cikin kasuwa sai zama to yana ɓadda kama da kanshi ba wanda ya sa sai je gindin shagon ya zauna ya wuni yana so ya ji abin da za a yi ranar ya ga an fuddo abin da ake shari'a a kansa sai ya ji makwabtan shagon suna faɗa banda shashashen alkali ya kasa sani da wane da wane shaidu ne da ake ba su kuɗi su yi hedar zir ya karɓi hedar ya kwace abayar allah arzikayanta sai ce to ga inda kuskure na yake kenan mutanen da ya kamata a soki shaidarsu su na karɓi haidarsu ya ce hikyan sai sa afil da kansa da kansa sai afil na shari'ar ya ce a dawo ya kirawo mata ta dawo ya kirawo na ya kawo ya kira shaidu yace da kai da kai me yasa ake ba ku kuɗi kuke shaida yanzu ta kansu aka fara suka yi shiru yace to ko ku gaya mun gaskiya ko kuma yanzu nan muna da shari'a da ko kuma kowa yana daure ƙarhe dai suka tabbata shaidu ne na kuɗi da ture su gefe yace kai kuma ina wata shaida da ta tabbatar da cewa wani abin naka ne babu shaida yace dan me ka kwaci kayan marayu ima hayi tsurutsu da aka gama sai yace to kuma ke baiwar Allah tunda babu shaida ga abin da yake tuhuma kuma kin yi ikrari kayan ki ne yace ku dauki kayan ta kuma ya mata aka mai da mata ta ji dadi sai murmushi ta dauka za ta tafi yace dawo yace ai da kin yi addu'a na'am sai da ta dawo ta janye wannan addu'ar ta yi ta alkhairi a gurbinta sannan aka ba da dama ta tafi to don Allah alƙalanmu da shugabanninmu na ƙananan hukumomi da na jihohi da na tarayya inda suna bibiyar labari da kansu wallahi da abin da yake faruwa yanzu ba zai faru ba amma sun zauna a ɗaki labari ya zo musu kuma labarin karya ne zai zo musu so gogayya da talakawa yana ba da damar shugaba ya san abin da ya dace ya guzartar da abin da ya kamata a zartar wata sumu ramadan mun da ya faɗa ana azumi ne don mutum ya ji abin da talakawa suke ji wata hujjal baita ka ziyarci ɗakin Allah sun maƙala waɗannan abubuwan da ya lissafa su ne musulunci kuma su ne rukunan musulunci shahadatu an la ilaha illallah iqamati salah ita'i zakka sawmi ramadan hajjil baiti waɗannan suna arkanin islam ko so musulunci shine abin da idan mutum ya tsaya kai da fata ya fahimce shi ya tsare zai shiga aljanna ba tare da Allah ya gona shi ba yasa ya ce alladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun duk wanda musulunci sai ya saka kyam kyam don Allah da dan aljanna ne wala tamutunna illa wa antum muslimun to kaga aikin musulunci abu ne mai sauki amma idan Allah hore maka waye kaga suna sallah tun daga asubahi har isha'i cikin jam'i ba sa kosawa sai wanda Allah horewa waye ke azumi 30 baya korafi sai wanda Allah horewa su waye duk shekara suke fidda miliyoyi ko ɗaruruwan dubbai su bada zakka sai wanda Allah horewa su waye suke iya fidda miliyan uku miliyan biyu da rabi miliyan kaza su biya kujerar haji su je su dawo sai wanda Allah madaukakin sarki ya hore ba sa jin komai a jikinsu wani aiki ne babba wannan hinahu yasirun ala man yasarahu Allah ta'ala alaihi kuma kala sai manzo Allah ya ce da shi ala adulluka ala abwabil khairi me zai hana na nuna maka kuma kofofin alkhairi in kana neman alkhairi a rayuwa to ga kofofin da zaka shiga zaka samu alkhairi sai ta asamu junna shi azumi garkuwa ne ka yawaita azumi a rayuwarka litinin alhamis lokacin wata yana haske azumin arfa azumin kaza kace bin ɗaiɗai kun ranaku kana azumi zaka samu kariya daga fada wuta yin azumi kawai yana hana dan adam ya kone saboda azumi yana tunatar maka abubuwa da dama a cikin rayuwarka in dai zaka lunji azumi to zaka ji akwai rabon imani a zuciyarka shi yasa Allah ya ce duk ayyukan musulunci na dan adam ne na dauki azumi yace asawmu li wa ana ajzi bi shi azumin nawa ne ni ne kuma zan ba da lada a kan shi saboda akwai sirri cikin azumi na amma Allah da ya ce masa abu abul khair sai ya ce masa asamu junna kada jin shi azumi duk masu yin azumi da izinin Allah ba sa tatsewa ba sa shan wahala wa sadaqatu kaga yawan sadaka tutfi'ul khati'a tana kaskade tana bice zunubai kama yutfi'ul ma'an nara kamar yadda ruwa ke kashe wuta in kana sadaka to za a nemi laifuffukanka a rasa su yadda ka san idan gobara ta tashi ana zuba ruwa ta mutu to haka din laifuffukanka idan kana yawan sadaka suna karewa in ka san mai laifi ne to kai yawaita sadaka in ka fito da safe yan ɗari biyar biyar yan dubu dubu ne yan ɗari ɗari ne yan hamsin hamsin ne haka za ka rika badawa kuma da Allah mu daina irin wannan sadakar da ake ta goma goma wallahi fa galibi sai ga mutum zai iya liƙen naira dubu ɗari amma aka yi sadaka abu duka ya gamuna lalima akwai goma ko akwai ahirin ita za a ɗauku in son samu ne kuma suma banda dai mabaratan haɗin suma da su duk inda ka fito bara aka baka ɗari biyar da ya kamata ka koma gida kana cewa sadaka in aka baka 500 ka kalle sai ka ta alhamdulillah ka koma gida to galibin mabarata da haka suke da mutane ba su kosa ba in dai kai an baka zaka hakura to da haka ya kamata a yi to amma su ma tarawa suke ayi ta basu ayi ta basu ayi ta basu mutum ya tafi Lagos ruwa ya dake shi ya wuna a rana ya kwana a tsimma ya dauki kwarkwata ya dauki kaza amma na zaune akan kuɗi ba zai dawo gida ba kuma ba zai kashe kuɗin ba to kaga inda a ce ba dan tarawa ake ba da ya kamata a ce in ya je wata manzala ya dawo so amma kai din ana so kai wata sadaka kuma sadakar aka ce lisaili wal mahrum waɗannan masu bara rukunin farko ne na mutane da ake ba su akwai al mahrum waɗanda su ba sa iya tambayar an haramta musu tambayar saboda suna da kima da martaba da mutunci wannan ne na sha bada ta akan masu ƙananan sana'o'i nan nake badawa duk wanda ka gani da ƙaramar sana'a ka taimake shi na taɓa wuce na tada wani bawan Allah ya kasa alawar madara na kalli alawar madara duka inda za a sai ta ba za ta yi ta ɗari biyu ba amma ya ɗauka ya baro gidansa ya samu inuwa ya yi himfaɗa ya baza ta yana jira a saya ya samu riba ya koma ya buƙatarsa a ɗari biyu yanzu kai don Allah a lokacin da za ka sa star 883 star 200 hash me aka saya kati ko lokacin da za su yi kace na 200 ba abin da za ka ji a jikinka to 200 fa ita ce jarin wani irin waɗannan mutanen idan ka tahi saya ana saya a gurinsu kuma ka bari su da kibakinka wani bawan Allah in ya tahi zai sai kayan miya sai tafi wata unguwa ta talakawa masu ƙananan ƙarfi sai ya ɗaga wani abin ce kai amma wannan salatin ya yi kyau masha Allah yau aka ciro shi amma na nawa ne to ya yi maka hanyar ji ƙarfin jiki a jikinsa in na ɗari ne ka da sai ka ɗari uku alhaji shi ma zai dan daki baki ko ta ɗari uku ya ce ba za a sayan ɗari biyu da hamsin ka alhaji mai kyau ne wannan sai ce to ba matsala na saya wannan tattasan fa kaza wannan tattasan fa kaza wannan tumatirin fa kaza in ya sai na wannan sai tsallaka gurin wannan in ya sai na wannan sai tsallaka gurin wannan in ya tafi wata unguwar kuma sai ba da kyauta sai wuce ranar an sai suka ce baba ka daina zuwa sayayyar wannan ka kebran muna zuwa sai me yasa yake saboda cutar ka ake wallahi na naira hamsin ake baka ya ce ma na ɗari uku sai ce su waɗannan mutanen mutane ne da suke da ƙima da martaba a fuskar su ba ta so su zube yasa suka fito wannan sana'ar ni kuma ina so in taya su rukon martabar su yasa nake saya a mutunci lokacin da zan sai kayansa ba zai taɓa ji ba bahi ne zai ji a jikinsa gumi yayi ya samu saboda haka ya nake taya shi a cikin gumin da yake nema da haka kai ma idan ka tada wani mai ƴan karaman sana'a kyas kyas kyas kyas ya yanke farci to dan dai ma yankan farce yana da farahi ko 50-50 ne ko 100-100 ko 100-100 ne ko to lokacin da kuke yankan farce ya kake dan bada labari ai yanzu fa an ce a abuja yankan farce 100 dubu ɗaya ake in ka je lagos su da ke suna da kuɗi ba ma ke wajen dubu biyu kaza da kaza sai ka je yana dan jin daɗi a jikin shi in ya ƙare in ka ɗauko ɗari biyar kawai ka zarta alaji na gode baya tunanin anan zai bada canji amma idan kana yankan farce kana ta ai komai ya tashi tsada Allah yankan farce ba sai naira 50 so lokacin da ka dauko 200 ka ba ya tabbata zai baka canji kenan tunda ka ci 50 ma ta yi tsada so wasu kananan sana'a gaskiya suna cikin almahrumun a basu abinda ake ganin ya cancanta ko mutum ya zo dan share maka kofar gida ya kace nawa ya kamata a baka in ya daga ya kalli rigar ka ta alhaji a bani dubu daya ta Allah dubu daya ba ta yawa ba ai ba ta kadan ba ta alaji a bakku ba ai saboda kai ne ka ce to gata wanda kuma kai ka tabbatar in a 200 aka bada wannan aikin za a yi shi amma dai abin da kake da bukata ka tsare masa kimarsa da martaba kuma a wajen Allah kai ka san sadaka kai to irin wannan sadakar tana kankare maka zunubanka wa sadaqatu tukfi'ul khati'a kama yukfi'ul ma'an nar wa salatu ar-rajuli fi jawfil layl sallan mutum cikin akaddare wannan ita ma'ufa ce ta alkhairi thumma tala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hima ya kafa hujja da cewa sallah tana da cikin kofofin alkhairi ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun shine yace a karanta har zuwa ya'malu yadda muka karanta ayar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a karanta ta ta tajafa junubuhum anil madaji hakarkarun su yakan yi nisa daga shimfudin su idan dare yayi suna kwance sun yada hakarkari suna bacci mai daɗi idan sun tuno Allah sun tuno tafiya da take gaban su ya su tashi lokacin da aka fita kai alwala ka kama ruwa ka tsaya ba ga hakarkarin ka yayi nisa da yin fada ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum sai su kama kiran ubangijinsu khawfan wa tama'an suna masu tsoron azaba suna masu tarai da rahamar ubangiji wa mimma razaqnahum yunfiqun idan gari ya waye kuma yafi sadaka ya kwana yana sallah kuma da safiya wuni yana sadaka sai Allah ya ce fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun yace ba wata rai da ta san me Allah ya boye wa irin waɗannan mutanen masu sallah cikin dare masu sadaka cikin yini min qurrati a'yunin na jin dadi da farin ciki ba wanda ya san me Allah ya boye musu da haka in kana neman aljanna ka samu gangariyar aljanna a ruwan sanyi ka dimanci sallah cikin dare ka dimanci sadaka da kudadenka ka dimanci bada su kuma ka kai kyashin su wallahi galibi muka yi kahin dukiya iko wani waƙe yake cewa amwaluna li zawil mirasi najma'uha ita dukiyar mu magada muke tarawa duk abin da ka tara na magada ne abin da ka ba da hine naka to ka yi ƙoƙari cikin rabanka ka rika wada kanka in ka samu miliyan ɗaya to yi ƙoƙari ka ba kanka man dubu ɗari biyu ka ajiya magara ɗari takwas in ka samu dubu ɗari cire wa kanka man dubu talatin ka barwa magara dubu saba'in in an yi albahi ka ɗauki dubu arba'in ka ware wa kanka man dubu biyar ya ka sayo musu shinkafa ta dubu arba'in haka shinkafa take zai ko ko ba ta kai ba arba'in talatin da uku ko ta wuce minimum wage ko kaga in ta wuce minin wai fa ana nufi kenan da taliya da makaroni da tumatir da tattasai sai an sata kenan ko ko ba sata ba za a yi uraga za a yi yasa Allah akwai abu akwai abun mamaki a cikin al'amari din ba a ba wa mutum albahi sai an kalli nauyinsa haka da yake Abubakar dan Khattabi da ya karɓi mulki a Umar dan Khattabi da ya karɓi mulki haka Abubakar Siddiq aka fara yanka albahi ya ce to mutane kun bani aiki kuma kun san ni ɗan kasuwa ne yanzu ba zan iya ba zuwa kasuwanci kuma in haɗa da aiki ya ce ku ɗauke min nauyin abinci na aka ce to me kake ci aka lissafa abin da yake ci a gidansa sai aka ware masa aka ce a bashi a baitul mali an wuce wani da aka bashi alƙalanci aka ce duk sati a yanka musu akuya so biyu yanzu alƙalan yanzu ana ware musu akuya duk sati ba ma yake lokacin da zai kaɗo motarsa daga inda zai taho ya taho kotunsa rantar kuɗin yin in ya zo ya zauna a ofis sai kira rijistara cewa layi da yunwa na zo yi kuma rijistara ya sanya za a yi a kawo breakfast ya za a kawo abincin rana ya za a zo a masa mai ya koma ya za a bashi abin da zai je gida kai ka tabbatar yara za ta sha wahala a wannan guri so ake komai a ɗauke masa kuma a tsarin alƙalanci na dahi ba a yi dama daga baya ne maslaha ta yi da shi kan albahi ba a yi daba alƙali dahi ga cikin mafiyar road kawai aiki ne fi sabilillahi in za ka iya fi sabilillahi kai in ba za ka iya ba ka bari fi sabilillahi ake yin sa sai da ga mutane suna gudu ya ana cewa qadi ya dafin nari wa qadin fil janna kuma ka ce min kyauta in shiga wuta kawai haka babu ko sisi mutane suke iya aka ce to a maida duk wanda ya kawo ƙara aka yi shari'a to wanda ya samu haƙƙi ya biya alƙali da aka yi kuna da rikicin bahi ya kwazo ka samu alkali in ya alkalinci ya kare miliyan ɗaya ce kake bi bahi sai alkali ya karɓa maka to a cikin wannan miliyan ɗaya da karɓa ya karɓa kwanan zaman kwana nawa yi zaman kwana biyar awa nawa awa kaza sai a ce to yanzu aikinsa ya kai a biya naira dubu sittin ya ka cire dubu sittin ya ka bashi shi ne albashinsa ta wani rikici in ya zo miji da mata sun yi faɗa hul'i ne ko fasti ne idan yayi wanda yake da matsala kafi zai biya alkali daga baya gane ta to ai nan gaba inda mutane suna biyan alkali to abinda ake ki na cin hanci zai shigo ciki wanda ya sa yayi biya da yawa da ka kwata masa naira miliyan daya san akwai muga hewa da dubu ɗari kace aka ramu kallon rike wannan nan gaba in yazo da wani rikici sai ga ko hine da gaskiya ko ba hiba ne kake kokari ka tura gaskiya wajen sa saboda yana biya da yawa ya kace to a daina biyan alkalai masu kara su biya gwamnatoci su biya su idan gwamnati sun biya su suna biya su abin da zai wadace su wannan ne tsari aikin aikin musulunci kuma duk wanda aka bawa alƙalanci ko aiki in aka lissafa ma kuɗin da ake bashi za ka yi mamaki umar dan khattabi in ka ji abin da yake bawa ma'aikatansa in ka mai da kuɗin a yanzu over 1 million naira aka ake bada alwa so an ce mana musulunci waye ci baya ne rahin wayewa ne rahin tafiya da zamani to musulmai sun biya albahin miliyan ɗaya yanzu kuma an yi digiri ɗaya an yi digiri biyu an yi digiri uku an yi profesa an yi ajin aikin wata takwas an ba su half salary na? na kwana goma ya takwas ko? eh bai ya fi half salary kenan ko? da kwana uku kuma duka albahin fanin profesa zai wuce dubu ɗari biyar a ga ka bashi dubu ɗari biyu da hamsin don Allah wanne ne wayewa a ciki wancan ne wayewa ko wannan da sai an kalli nauyinka da masalharka a baka yawanci ma'aikatan yanzu aka tada mu mutuwar zuciya ce ta kai mu da tsoron talauci kuma baya mana maganin talauci haka za mu yi ta fama shekara talatin da biyar wani ya ga tun daga farkon aikin har ritaya har abin da zai samu da benefit duka in ka haɗa bai ka ba naira miliyan bakwai duka albahinsa na shekara talatin da biyar ɗin gara manzu da ya koma dubu talatin na ga mutumin da ya mutu aka tattara komai nasa duka dubu ɗari uku aka rubuta takka wannan shi ne har fahimsa na shekara biyar dubu ɗari uku wannan Allah hore maka kai ga kasuwa rana ɗaya sai ga ɗari ukun ta samu shi yasa za ka ga yadda aka yi tsarin albashi na rasa turanci ne ko hausa ce ko larabci ne al ga dai al in ka ji al to larabci ne ko kuma ga bashi yasa yadda baba Buhari ya faɗa ayi karatu dan karatu gwamnati ba ta da aikin da za ta bada mutane su tattala su bar masa aikin wallahi tattala su bar masa su koma gona su roki Allah madaukakin sarki su koma kasuwa su roki Allah madaukakin sarki su fara da ku wallahi za su yi mamaki wannan dubu talatin din in kana da ku wallahi kafi karfin ta in kana sai da ruwa kafi karfin ta kuma wani saurayi idan Allah ya zuciya gobe ya ji a hada masa baro a gan Allah ba da wasa nake ba a gan shi dan gayu yayi wanka ya dau wanka ya turo baro dubi tsafta Allah a gurin sa zai sa a to ka rika kai mu sau biyu ka rika kai mu sau uku ka rika kai mu sau daya sai ga kamfin karfe 12 ya sai da baro 13 sai wankan sai sake da majalisa ya zauna da yamma in yamma tai ka gaisa zaka ji hannunsa ya dan yi tauri irin su ne da manzan Allah ya gaisa ya ce irin wannan hannun wutar jahannama ba ta su amma an kasar da saurayi hannunsa babu kanta akwai matsala domin yi tamu a baya waɗanda suka samu ina ji ina fara lissafa masana'ina na yi tafi talatin wala ni mai ana zan kyautar sana'a zan sannayi wallahi tallahi lokacin da na cika tsoron kakana da ciyawa ya dinga fada kar ba a kona masa tsoro wayar wuta ta wuce ta jiki Allah ita ce farkon arziki na randa na sai da ciyawa nan na sai keke daga nan na fara keke ɗaya na bana abin da ban iya cinyewa a rana ɗaya ba wallahi lokacin ana cewa minimum wacce naira dubu shida ne in na ɗauko keke guda ɗaya in rabi mai sha ya fito da shi kafin ya karɓo biredi in fito daga inda nake bacci ya mun naira ɗari kuma naira goma ta ihe mu breakfast naira goma ta ishe mu abincin rana naira tamanin take ke ɗaya sai bin zai yasa duk kuɗin da na sa akwati ya hege kenan wallahi in ka ga na fito hi sabbin kekuna zan sake zubawa lokacin da na kirga na canza kekuna na yi wane ne kuɗin da yake akwati na gaɗa da wajen naira dubu takwas na gaggara wajen alhaji rabiu na tsoro shi ne gurbin gidana da nake ciki yanzu naira dubu shida da ɗari biyar na saki asalinsa kuɗin ciyawa ne amma sau da ya zauna kofar gidansa wai yayi digiri yi kofa ne wala wata ran da kai da kofa waya duk da ruku dai kuce an ga kwana bi ka dawo aluminium Allah nufa asiri so mutane su saki jikinsu wallahi aikin gwamnati mutane in suka hakura kamar ya fi musu alkai mutane su girfafu sana'a arziki yana cikin sana'a kuma duk lissafin da ake na masu kudin duniya ba ma'aikatan gwamnati a ciki dama idan Allah na so ya hana ka arziki to akan baka kwakwalwa in aka maka fitinanniyar kwakwalwa to kuma raba hanya da arziki a cikin 'yan siyasa baka farin jini a cikin 'yan boko baka farin jini a cikin ma'aikatan gwamnati baka saboda kai kullum duk abin da aka yi ba za a lalace maka ba sai kai magana to wannan karku bari ya gani to duk da aka yi baka fatananniyar kwakwalwa to ba aiki ba ake da bukata kai ka tafi ka yi amfani da kwakwalwa ka kai karkara wa duniya abin ta ba ta da shi shi ne abin da ake da bukata a gurin mutane matsakaitan kwakwalwa su ba da kikai ba su ba masu kokari ba waɗannan su ne ma'aikatan gwamnati amma duwar da kwakwalwarsu ta yi ƙarfi ba aiki ba suke a gwamnati masu kuɗi kuma to ba sa ƙare sakandare na taɓa faɗa na ce duk wanda ya kuskure ya ƙare sakandare ko ya gama digiri to in ba sa'a ba sai zaba hanya da arziki duk wanda kaga tana ce maka drop out drop out drop out su ne kuma tun da aka yi najeriya su ne suke mulkarta daga wanda sojoji suka sace sai masu affidavit sai masu waye duka su ne babu kowa su har yanzu 'yan takarar ne za wanda ya tafi ma affidavit ce ko mai kwanin muke shiga ta affidavit so in kana neman kuɗi karka tsananta a boko in za ka yi ta kawai ka fahimci da aka fahimci abcd ka yi alaikun ba'un ka karanta kitabu tauhid ka shiga kasuwa allah kawo arziki ثم قال سيما الله يتدهي ألا أخبرك برأس الأمر إن باك لابار منين فرقا الأمر الديني إن كان سوك شجيه منين فرقا الأمر أشكين الديني سيتي الإسلام ألا أخبرك برأس الأمر فرقا الأمر وعموده دا جنهكيسا وزروة سنامه دا كما قولوا لوش قلت بلى يا رسول الله سيدك يا مزا الله أسندني qala sai ce ra'sul amri al-islam idan kana son budi farkon al'amarin ka inda za a fara sa ka cikin masu addini to rike musulunci wa umuduhu ko wa amuduhu as-sala ginshikin musuluncin shine sallah as-salatu imaduddin haka manzo Allah ya faɗa ko al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta haka Allah madauki sarki mutakirari duk wanda bai da sallah bai da addini duk wanda ya wasa da sallah ya wasa da addini duk wanda yake so rike addinin sa to rike sallah wazirwatu sanamihi kololuwar aikin musulunci al jihad ine jihadi yanzu kuma mun duba kololuwar min kifar da shi yasa muke shan wahala da muna jihadi har wannan yunwar da ake ba za a yi ba kai ka tara kuɗi ka tara kuɗi aka ce je ka abuja ka rasa ta wata hanya za ka bi ta sama ko na'am me yasa ba za a bi ta kasa ba ke da nafas ko to da muna jihadi ba za su hana mu babi allazina innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilafin ayyuhum min al-ard wallahi sai ayi kukan kura an higa daji an kamo musu an tsaida musu haji suna faɗa su ce su musulmi ne suna karanta Qur'ani sun san kuma Allah zai musu hisabi haka suke faɗa na ji wanda ya faɗa yace ni musulmi ne kuma na san zan tsaya a gaban Allah haka ya faɗa to irin wannan a kamo su a tsire su wanda suka mutu a garin haka babu laifi sun yi jihadi sun mutu inda arna a yi maganin su amma yanzu da dukiyarku da arzikinku fulani su cinye kidnappers su kwace barayi har gidajenku kuma kowa a tsorace baya magana ai an shiga wani hali kuma hidi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan mutane suka riki noma suka riki kasuwanci suka watsar da jihadi sai ya sallata Allahu alaihim dhullan Allah zai dora musu kaskanci ba kaskancin da muke rawa da shi sama da wannan a ce shugaban kasa yana tafiya a kumbo ɗinsa a kashe 'yan sanda akwai cin mutunci soja yana tafiya ya ajiye kaki ya shiga jirgin ƙasa akwai matsala ya hau jirgin sama akwai matsala ɗan sanda yana ɓuya ya ajiye id card an daina yawo da id card an daina cewa dami ka san waye ka ɗauko id card an daina ba za a iya ba so muna cikin ƙasƙanci in mai kuɗi ne da aka yi ta zana sadala kuɗi na faɗa farko ja mana su tsoro ake a faɗa mutane masu kuɗi sallallahu alaikum zullan Allah zai ɗora mu kaskanci la yanzihu ankum Allah ba zai cire mana wannan kaskancin ba har sai mun dawo ga addinin mu sai mun ji a ranmu muna hirye mu mutu in mutuwar ta kama in barawa ya shigo gidanka ka ji zaka iya yi iyaka karfinka in an tare ka a hanya ka ga daga daga ka gwada kuma ana gwada ana tsira ai an yi dan sanda a garin nan ko da yawar bindigar kuma aka kawo masa harin kuma Allah ya tseratar da shi din an yi so mutane kazar kazar ake da bukata a gurin wani lokacin kai kukan kura ya ka gane fa sai su ma layi akwai ce da fata kura din yadda kake tsoro haka suke tsoro in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun in kana jin zafi in an dake ka su ma an dake su ba suna jin zafi kawai karfin hali suka fika to ka zama namiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid wa man qutila duna irdihi fa huwa shahid in akan dukiyarka ka mutu shahidi ne in akan kare mutunci da martabar iyalanka ka mutu shahidi ne in akan kare martabarka da mutuncinka ne shahidi ne amma zadin mun manta ma meye mutunci meye iyali meye kaza kawai dai an tara dukiya ana so a kahe ta kuma tafi karfin kisa Allah ya rufa mana ثم قال كما ان الله سيده الا اخبرك بملاك ذلك كله in baka labarin wace mallakar waɗannan dukanin ayyukan da na lissafa tun daga farkon musulunci har abuwa bil khairi har ra'asul amri wa amuduhu wa zirwati sanamihi in gaya maka wanda yake mallaka su ya rutse su ko ya tattara su wanda linzamin al'amarin a hannunsa yake qultu bala sai ce bala ya rasulullah a sanar da ni wane ne yake mallakar waɗannan abubuwa din qultu bala ya rasulullah sai ce fa akhadha bi lisanihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama harshen sa haka ya zaro harshen ya rike wa qala sai ce masa kuffa alayka hada kai taka tsantsan da wannan kaga wannan harshen kai taka tsantsan da duk wani abin da aka lissafa zai baran ma da su kuma zai iya tattara maka su ya adana maka su kuffa alaika haza harshe bala'i yasa wani malami ya ce shi ya gani ana seminars ana workshop akan ya ake hudu ba da jawabi amma bai taba ganin ai workshop ba ana koya mutane da ake shiru shiru ko an taba yin workshop a koya mutane shiru yace kuma shine abin da ya kamata yace cikin jawabi da surutu akwai hadari amma hiru akwai kubuta a gurin shi daga duk wanda duk sati zai magana na cikin hadari kaga mu limaman juma'a muna cikin hadari ko mu faɗi gaskiya ko mu faɗi ba gaskiya ba ko mu faɗa dan Allah ko mu faɗa ba dan Allah ba ko miriya ko ikhlasi ya shigo ciki ko a ce ka iya ko a ce baka iya ba duk sati wani abin ya zo zuciyarka kuma ya kai faɗa da shi amma wanda zai ga masallaci ya zauna ya saurare fahimi hadarin sa bai da hadarin komai yasa a cikin magana wala akwai hadari masu shiru su ne kubuta wani malami cikin magabata ya ce shekara goma nan yana horon kaina ya zan dora wa kaina hiru in koyar da ake hiru na kasa yace saboda na gano du bala'in duniya an kai hiru kubuta kake du jarama an kai hiru kubuta kake amma baki wala a lokacin baka an karba yadda an ce maka a kirahi daga nan ya wuce kurkuku duk wani malami da kaga an daure shi to bakinsa ya jawo masa ko ya faɗa gaskiya in gaskiya ce ta jawo masa ya yi sa'a ko ya yi kuskure Allah ya fi masa ko ya wuce gona da iri wuce gona da iri ta jawo masa in ka lissafa najeriya malami nawa aka kirawo aka interview da shi malami nawa aka ɗaure malami nawa ya mutu a gidan kurkuku malami nawa aka lalata wa idanu duk akan harshe ne kuma a gaban Allah maɗaukakin sarki still wannan harshen shine matsala yasa ce masa duka rayuwa wani harshe shine matsala yasa an ce gabbai duk garin Allah idan waye sun cewa harshe kai sai kai ka ba hankali ka ba hankali karka ja mana jaraba karka ja mana masifa duk kokarin da hannu zai idan baki ya jawo an fi karfin sa sai ka duba tarkecen mutun ka zage idan ya fito ya hannunka zai ba wanda zai yi kuma waye jawo wannan bakin ne yasa manzo Allah ya ce to in ga maka me waɗannan linzamin waɗannan abubuwan duka qultu bala ya rasulullah sai ta kufa alaka haza qultu sai mu'az an jabal ya ce ya nabi Allah manzo Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi ashe ma wannan harshen da muke magana da shi sai a kama mu akan abin da ya faɗa wa inna la mu'akhaduna ashe kama mu za a yi bima natakallamu bihi da abin da muke magana da shi wannan tambayar akwai haushi faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sakilatka ummuk an yi hasara haihuwa a hausance ka iya cewa haka ko sakilatka ummuk ina ma uwarka barinka tai yanzu kai duk zamanka a addini da malantarka da gogewarka baka san ba har yana da hadari wannan fa sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan kalmomi kafin mu wuce su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sahabbansa ɗaiɗai ku irin su sai ya ce to duk wanda na gaya masa wata kalma wanda ba cancanta yayi da ita ba Allah ka mai da wannan kalmar ta zamanto addu'a ce a gare shi wasu malaman kuma suka ce a'a kalma ce da larabawa ke faɗi wala yuriduna ma'anaha balarabe yakan faɗi kalmomi na zagi amma ba ma'ana take nufi ba kuma duk yaran duniya akan yi haka amma baki yanzu jagoranka ko siyaman ko shugaba ya bayani kace kai wani dan bala'i ne kai kaji da yake zazzaga bayani yanzu da kace dan bala'i wani irin bala'i kake nufi ko abokinka yayi abu kace shaija ya burge ko to kaga waɗannan kalmomi ne na zagi bakaken magana amma ba ma'anar su ake nufi ba manzo Allah ya ga da ku sahabbansa irin wannan akwai ɗaya da ya ga masa yace la mala Allahu batnak kada Allah ya saka koshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bacin rai ne yasa ya gaya mashi to amma da ya addu'a yace to Allah ya sa duk wanda nawa addu'a ba da laifinsa ba Allah ka maida ta zamanto madadin tsina ta zamanto addu'a wannan sahabin sai yafi kowa lafiya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ƴaƴan itatu an ga ka masa zai iya dandana su a lokaci ɗaya cikin ba za su hargitsa cikin sa ba zai zauna lafiya kan in ka yanka masa rago in yana so ya ci duka in ya tashi kuma ya kabbarta sallah ya karanta izu biyu da ya ruku lafiya kalau ya sujada lafiya kalau ba amai ba kumburi ba rugugin ciki saboda mai ta koma addu'a madadin zargi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa so irin waɗannan kada mu fassara su da yadda za su bada munanan ma'anu a ci ai manzon Allah ya ce masa sakilatka ummuka wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi sai manzon Allah ya ce wa har yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim wai ku akwai abin da ma ke jefa mutane cikin wuta su fada da fuska auqala alama na khirihim ko su fada da karan hanci illa hasaidu alsinatihim face abin da harasan su suka girba musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ya ce mutun zai yi magana la yatakallamu bi kalimatin mutun zai furta kalma la yulqi laha balan saboda kankantar kalmar lokacin da mutum ya yi wannan kalmar ko kula ma bai ida ita ba kuma waɗanda ake hira da su ba su kula da wannan kalma ɗin ba sai ce ta hawe bihi fin nari saba'ina kharifan amma kalmar za ta jawo masa faɗawa wutar jahannama tsawon shekara saba'i kaga kenan harhe ba ƙaramin masifa bane ba harhe ba ƙaramin bala'i bane ba haka nan kuma wanda ya ci nasara kuma zai faɗi kalma ta yaddar Allah da amincin shi amma lokacin da yake faɗar kalmar bai ma ba ta muhimmanci ba bai kawo ta a ba sai manzan Allah ya ce wannan kalmar kuma sai ta jawo masa shiga aljanna alhim dai har yi ƙarshen haɗari ne a rayuwar mutane to a yi taka tsantsan da shi wani mawaƙi yake cewa ihzar lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu su'uban kai taka tsantsan da harshenka kar ka bari ya sare ka kai dan adam ihzar lisanaka ayyuhal insanu la yanda kannaka karka bari ya sade ka innahu su'ubanu har yanka gan sheka ne yadda ka san hankan sheka tana tsara da tafi a mutu haka ran kai yake abinda muka faɗa daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake da kuskure Allah nuna mana mu gyara mai aiki da abin da ya dace ga doguwar tambaya ga mun yi dogon karatu mai ita ya hakuri Allah kai mu lokaci na gaba subhanakallahumma na to to wani ya zubar da kuɗi Allah ya sa ya hannun mutanen arziki wanda ya san ya yadda kuɗi kwada daga baya baya ne ya zo tattauna da su a ji Allah ya tsananta rabo Allah ya sa a sami shi ne kuɗi? to a samu bashir falanga kuɗin yana hannunsa insha Allah